الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب بيع النحاس أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ mun yi hadisi ɗaya ko? o ya ce na ce ya tuna sabi'u wani yaro kullum tare muke sallah asuba ya yi sati ba muna sallah mai sallah ya ju malam cikin annabawa akwai masu suna sabi'u shi na ce ai sabi'u ba suna ba ne sai gaban shi ya faɗi kuma na ce to ai sabiu ba suna wani kai baka san sunanka ba ya ce sunanka muhammadu ba a taba fada ma ba da gida ya ce wallahi bai taba ji ba sai ya sabiu ina ma nan sabiu na bakwai mai na bakwai yayi haka ba hauke duk inda aka yi saboda lokacin da muke karatu ana tasawufanci ana goyon baya kama da ya ce ai duk mai suna muhammadu zai shiga aljanna ce iza ja a yau mulkiyamati na da munadin liya kumman kana ismu muhammad faliyar kulil janna haka lokacin duk mun dauka haka ne duk mun dauka haka ne saboda murna shi sa ba ya ce fa inna li zimmata minhu bi tasmiyati me wa huwa awfal haqq aufan halka bizimami da haka wannan matsalar take to shi yasa duk gida duk inda bahaushe yake zai sa muhammadul awwal in ka ji awwal wasani salisu rabi'u hamisu sadisu sabi'u saminu tasi'u ashiru duk muhammadu ne sai ya cika guda goma to sa'an nan sai ya shiga wa'in sahuru na ce ko in ka je gida ka je ka tambaya me ainihin sunanka ya ce wallahi bai sani abin da ya sani sabi'u har yana tambaya akwai annabawa masu suna sabi'u dan ce ai sabi'u ba suna bane sai gaban shefadi yace a sunanka muhammad shikenan hankali ya kwanta baka taba ji ba a gida yace wallahi bai taba ji ba a gida sabi'u ya sani ba haushe yana da suna sabi'u ne eh sai muhammadu ko muhammadu sabi'u har zuwa ashiru da mustafa da kamil da mujtaba da munir da siraj duk waɗannan muhammadu mustafa muhammadu siraj muhammadu kaza duk wannan suna ne na muhammadu ake girmamawa sallallahu alaihi wasallam babu bai'in nahas wal hadid wa ma ashbahuma mimma yuzanu muka karanta hadisi na farko ko qala maliku shi qala maliku imam malik yace ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد الى اجل wai ba zai yi a ce ka ba da ɗaya ka karbi biyu ko ka ba da biyu ka karbi ɗaya ba in yi zama na iri ɗaya ne kuma zuwa wani lokaci an samu jinkiri kenan ko fa'iza talafar sinfani min zalika in suka sha ba iri ɗaya ba ne fa ba na ya fito fili ba fi ɗaya ba ne fala ba a sa bi an yi ukaza min husnani bi wahidin ila ajali ya ce babu laifi fa in ka na sinfu min yushbihu sinfal akhar to in kamance kamanci sun yi kama da juna ne kuma fa wa in ikhtalafa fil ismi ko da sun yi kama da juna amma sunanakin su daban-daban sun sha bamban a wajen suna mislu ar-rassas wal anuk wal shabah الرصاص والآنك أي هذا نقول الرصاص شيء زمو ميكينا والآنك شيء زمو ميكينا دلما كينا كوزو دكا زمو دلما كينا بزي زمو سزمو دلما با. والشبه والصفر كما عندهم كينا الصفر wanda yake tasa tasa kenan ko amma ashabha din wanda yake mai kyau kwarai ya kusa ya zama kamar zinariya فإني أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل يجي فإني أكره أن إمام مالك يجي ني ba na son wannan to ba ya hana ba ne abin da yake gani bai dace ba ne to sai ya yi tsantsi ne ya adalci kada ka tsammani wannan hukunci ne amun qala malikun imamu malik ya ce wa mashtaraita min hadhihi al-asnaf kulliha duk abin da ka saya cikin wayannan abubuwa baki daya fala ba'sa an tabi'ahu qabla an taqbidahu babu laifi ka sayar kafin ka karba min ghairi sahibihi alladhi sharaitahu minhu idza qabalta thamanahu amma da sharaɗi wani za ka sayar ma ba wanda ka saya wajen shi kuma za ka sayar ma ba iza kun ishtaraitahu kailan aw waznan fa in ishtaraitahu jizafan in ka saya an auna ne ka saya amma in ka saya ne tarin abinci fa fabi'hu min ghairi allazi ishtaraitahu minhu bi naqdin sai za ka iya sayar ma wani ba wanda ka saya a wajensa ba amma ka bashi kuɗi أو إلى أجل كذوا واللوكتي وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافا ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزنا حتى تزنه وتستوفيه إن كاسي أن أونا ني تو سي كما كا أونا كينا أما إن كاسي جزافا ني تو أكوي لامني كينا وهذا أحب ما سمعت إلي في هذه الأشياء kulliha ya ce abin da na fi so kenan cikin abubuwan da na ji a cikin waɗannan abubuwa tsantsenin imamu malik kenan ba magana ɗaya kaɗai ya ji ba abin da ya zaba kenan mana akwai wasu zantuttuka da malamansa suka faɗa wa huwa allazi lam yazal alaihi amrun nas indana qala malikun al'amur inda na fi ma yukalu aw yuzanu mimma la yukalu wa la yushrabu yace yanda al'amari yake a wajen su abin da ake au amma ba abin da za a ci ba abinci bane mislul usur wan nawa والخبط النوى اندبينو كينا والخبط غنين هراوة والكتم ابن اكي رينا غاشي وما يشبه ذلك انه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يتي باب لي في اكربي بيو ابادا داي كو اكربي داي ابادا بيو saboda ka'ida imamu malik ai ba iri ɗaya ba ne ko da sun yi kamance ne ولا يؤخذ من صنف واحد منه اثنان بواحد الى اجل ba za a karbi ba za a ba za a yi jinkiri ba a ba da biyu ka karbi ɗaya ko ba da ɗaya karbi amma a ce kuma zuwa lokaci an samu riban riban nasi'a kenan fa in ikhtalafa sinfani fa bana ikhtilafuhuma in an samu sun sha bamban ba iri ɗaya bane kuma ya fito fili fala ba'asa bi an yu'khadha minhuma ithnan bi wahidin ila ajalin babu laifi a yi jinkiri ba za a samu babu ribar nasi a kenan ciki wa mashuriya min hadhihi al-asnaf kullaha fala basa bi an yuba'a qabla an yusawfa wayannan abubuwa duk da aka saya babu laifi in ka saya ka sayar kafin ka ka dauka ko ka karba saboda imamu malik shi na sharadin shi abinci ne yake kada yayi wannan sharadin idza qabida thamanahu min ghairi sahibihi alladhi ishtarahu minhu qala malikun wa kullu shay'in ينتفع ينتفع به الناس min al'asnafi kulliha duk abin da mutane ke amfani da shi wa in kanat hasba a kuna duwatsu ne wal qassa fa kullu wahidin minhuma bi misli bi mislaihi ila ajali duk waɗannan abubuwa zaka ya bada ɗaya karbi ko karbi ka bada ɗaya fa huwa riba in an yi haka ya zama riba kenan fa kullu wahidin minhuma bi mislaihi ila ajali in an samu ya ba da ɗaya karbi ko ya ba da biyu karbi ɗaya kuma aka ce a yi jinkiri to an samu kuma riba kenan riba ta shiga ciki kenan fa huwa riban wa wahidun minhuma bi mislihi wa ziyadatu shay'in min al-ashya' ila ajalin fa huwa riba duk wa'annan yace riba ya shiga ciki kenan babun nahyi an bai'atayn fi bai'atin yace babin da yazo ya aka ya zama ta matsala ce a cikin wannan matsalar eh ai ba wasu ba ne to suwa ke ganewa eh tun cikin buhari malaman kansu suke sa malaman kansu suke sabani malaman kansu wannan abinda manzon Allah ce albai'ataini fil bai'a ciniki biyu a cikin ciniki daya ciniki daya abinda manzon Allah ya faɗa kenan to malamai suka zo suka kalli suran abin sai su ce wannan ya zama ciniki bai'ataini fi bai'a kenan to akan haka shi su haramta wayan su fashe su kalla su ce a'a wa hadha la yasduqu alayhi albay'atayn fi bay'a fa ala zalika fa huwa halal to kuma manyan malamai ne zaka imam malik ya hana wannan duk har zuwa karshen abin da za a karanta to amma zaka ji abin da wannan mun karanta tun bukhari tun muslim an manta ne وقد روي عن طاووس والحكم وحماد وان دم من يمال من سنا غبا سنا غبا امام مالك انهم قالوا سكتي لا باس ان يقول yace babu laifi yace abi'uka bin naqdi bi kaza wa bin nasi'ati bi kaza zan sayar maka kudin hannu naira dubu bashi naira dubu da ɗari biyar ko da ɗari biyu fa ya zahabu ala ahadihima ya ce na saya kudin hannu naira dubu gashi ko kuwa a'a ba da kudi na saya bashi zuwa wani lokaci naira dubu da ɗari biyar ko da ɗari biyu ya ce babu laifi wa haza mahamulun ala annahu jara bainahuma ba'da ma yajri في العقد فكان المشتري قال فكأن المشتري قال أنا آخذها بالنسيئة ceto naira dubu kudin hannu dubu da ɗari biyar bashi to ni ba ni da kudi a hannuna zan ɗauka bashi akan naira dubu da ɗari biyar faƙala huzu ce to ka ɗauka a haka au kadra zai ko na yaje maka da haka wa na zalika fa ya kuna aqdan kafiyan an fahimta kaya haja ce gashi in za ka saya kudin hannu naira dubu in za ka saya bashi dubu ɗaya da ɗari biyar sai ya ce zan saya kudin hannu an samu bai a ta rufi bai a ba zai zama bai a ta rufi bai a bai a fi bai a kenan don ya zaɓi ɗaya ba su rabu a kan cewa ba a san a kan me aka rabu ba an rabu a kan cewa zai sai kudin hannu gashi ma ya bayar ya ɗauka ko ko a'a ban taho da kudin kudi na kare na yi sayayya na yi ciniki zan ɗauka bashi 1200 din ya ce to shi kenan na sayar ma a haka suka ce yayi wannan matsalar mun ware ta tun shekaru 20 baya an manta ne wayan su ne ba sa nan ba sa nan ina suke ya ba su yi sallah ba lokaci na rashin kula rashin kulawa ne rashin kulawa ne eh a duk abin da za ka yi aka ce ka san hukuncin Allah a ciki shi ne ya fi maka sauki abin da ake son ka fahimta shi ne Allah da ya ce ka yi sallah ko ka yi azumi ko ka yi zakka ko ka yi hajji ko ka yi ibada ɗin ka bishi ibada Allah yana so ya karu da kai ne yana son ka yi mishi ne don ya yi tazarci don a sake zabansa don ya samu wani abu duk wani mahaluki da kake yi mahidima shi ke daukan alkhairinka Allah kuwa kana yi mishi ibada kai ke samun alkhairin kanka Allah baya bukatar Allah baya bukatar komai Allah shine Allah tun kafin ya halitta duk wanda zai halitta kafin Allah ya halitta ya halicci ab halittarsa shine Allah ba sai da ya halicce su tukun ya zama khaliqu ba fa Allah bai zama khaliqu ba sai da halitta halitta da halikiyarsa ne ya halitta halitta ai in ba haka ba ya za a yi abadan shi yasa ya ce walau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum me yace ala atka qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'an wa kadhalika ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa min mulki shay'an shay'un ba abin da zai rage a cikin mulki na saboda Allah shi yana nan Allah kafin ya halicce ka kai din sai da ya halitta maka abin da za ka fa'idantu da shi duk wanda aka halicce shi fito duk ɗan adam ya zo ya tarar da sama da kasa kafin Allah ya halicce ka sai da ya halicci sama da kasa wa ke fa'idantuwa da sama da kasa Allah halitta halitta kuma tun da aka halicci annabi adam har izuwa yau ba wanda ya Allah yana cewa ni na halicce ku ni na halicci sama ni na halicci kasa ba wanda ya taba daga hannu ya ce a'a ni ne wannan kadai ya isa hujja mutum muka zauna yanzu muka tashi masallaci muka tafi sai wani ya manta da da jakarsa naira dubu biyu ke ciki sai aka tafi sai wani ya dawo ya ce na yi mantuwa me ka manta jaka me ke ciki kaza kaza kaza kaza sai ai me sai a bashi kafin a samu wanda zai zo ya ce shi ma in ba a samu wani ya zo ya abin nan babu la mushahata kenan ba wanda zai Allah shi ke cewa ni na halicci sama da kasa ni na halicce ku ni ke yin kaza ne ba wanda ya taba cewa a a ba zai taba yiwuwa ba ma don ba hankali bane ba kowane ne kai kai ka halicci kanka iyayenka sun haife ka ne su ma haifansu aka yi su ma haifansu haka yi har a tuke wajen zuwa annabi adam annabi adam ya halicce shi ba ba abinda Allah ke bukata wajen bayi kuma ba wanda ya taba sabawa Allah akan cilas sai ma Allah ya saba mishi a'a ganin daman Allah ne baka zabi in ka ga dama kai kaza in ka ga dama kai kaza lokacin da ka zo za ka yi din Allah yana kallon ka sai Allah yanzu kana da 'ya'ya guda biyu kai ga dubu ɗari je ka yi ciniki kasuwanci ga dubu ɗari je ka yi kasuwanci kun ga ku je kantin kwari ku je kwanan singa in kuka je kuka shiga caca da shiririta da kalle-kalle da bol da menene duke za ka ba su kuɗin kuma kai musu wannan nasiha sai ka zara ido kana kallon su wannan da ya tashi sai ya kama hanyar kwanan singa wannan ya kama hanyar menene wannan ya kama hanyar wafi inda ake kasuwanci ya je ya saya ya sayar ya saya ya sayar kana kallon shi wannan kuma da ya kama hanya sai je inda duke za ta salwata za ka iya kama hannun shi kuma za ka iya kyale shi tun da kayi ne ka faɗa masa sai suka je wannan sai zama mai kuɗi wannan sai duke ta da menene tilasta mana sakaci gangancinka ne tilasta maka yayi tun da ka ba shi ka bayyana mishi shi kenan magana ta kare ya je ya yi abin da zai yi gobe zai zo ya bayani zai zo ya bayani zai zo ya waye gari ba shi da komai kuma yana cikin talauci abadan sabon Allah ba shi da kyau ko da wasa tsakanin sabon Allah da bin Allah kenan in ka bi Allah ka gaji shi ka gama ya wuce sakamako mafa yana nan kullum kana jin daɗi in ka saba wa Allah yanzu yanzu sabon ka gama daɗin ya tafi kullum kuma kana jin me kuma me ke jiranka wanne ne wanne ne aibi sabon Allah shi ne fi aibi kana saba wa Allah jin daɗin da kai ɗin ya wuce ya tafi kuma duk sa'an da ka eh laifin yana nan kuma duk sa'an da ka tuna sai ka ji me sai ka ji ba daɗi sabon Allah ba hanya ba ce ba hanya ba ne ba ko kaɗan ko kaɗan kuma fin karfi ana shaidan ne yake zuwa ya fi karfin sai ka je ka fada cikin wayannan abubuwa babun nahi an bai'ata ne fi bai'a ko babin da yazo an hana ciniki biyu a cikin ciniki daya unwanin da Imam Malik Imam Darul Hijra ya faɗa kenan to zamu ga hadisin da ya kawo a cikin babin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin ya bayyana mana ga bai'ata ne fi bai'a a'a hukunci ya bayyana mana ko قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم naha an bai'ataini fi bai'a ce manzon Allah ya hana a yi ciniki biyu a cikin ciniki ɗaya to manzon Allah ya bayyana yadda siffar take bai bayyana mana ba sai aka bar matsalar haka saboda ijtihadin malamai akwai matsaloli da aka yanke shi tilka ashiratun kamila ba ba kowa daman yin ijtihadi ba qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad walam ya kullahu kufuwan ahad Allah ya yanke hukunci ba a ba duk wani tunani ko hankali daman yin ijtihadi ba wayan su ayoyin kuma Allah ya ba Allah ya ya bar su haka nan saboda zuwa yi ijtihadi saboda Allah madaukin sarki yace huwa allazi anzala alaykal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله أليس كذلك هو الذي أنزل عليك الكتاب شيني وندي سوكا مكد للتافي القرآن منه الكناية ترجع إلى ماذا منه أي من القرآن آيات محكمات آيوي دسك محكمي والمحكم هو ما لا يت... ما لا يقبل الا معنى واحدا هن ام الكتاب سونه مكوما للتافي امك مرجعك ba haka bane ba lokacin da ka dawo islamiyya ka je ka ci abinci gida ka fita kana wasa ka shagala kana wasa yunwa ta dawo yunwa ta koro ka sai ka koma wajen wa sai ka koma wajen hajiya wajen mama hunna ummul kitab ai hunna marji'ul kitab ma'ana wa ukharu mutashabihat da wa'ansu ayoyin suna da kamanceceniya da na tashabuh ne suna mutashabihat ne zai yi wannan ma'anan ake nufi zai yi wannan ma'anan ake nufi zai yi wannan ma'anan ake nufi kowanne zai yi to in ka samu ayoyi da suke da irin wannan salau ya za ka yi ummul kitab hunna ummul kitab ai marji'ul kitab sai ka ɗauki waɗannan ma'anonin da ka kasa fahimta sai ka koma cikin ummul kitab za ka samu ayar da ba ta ɗaukan ma'ana sai kwaya ɗaya ita za ta fassara ma wannan an fahimta wannan ya faru ne lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je wajen nasara na jiran sai suka ce ma za ta kulu fi isa ibn maryam yace huwa abdullahi wa ruhun minhu huwa abdullahi mas'ala ta gama amma wa ruhun minhu shi suka samu shubaha li'anna min libtida'il ghaya litab'id likaza kaza kaza alaysa kazalik sai ka ce sai suka ce idan yakfina haza ai yanzu mu wannan ma ya ishe mutum da ka yadda ruhun minhu ma'ana sai suka fassara da aqidar su saboda ta abinda ya sabu abinda abinda suke so kenan sai suka fassara da an fahimta to sai Allah ya saukar da aya alqur'ani yace huwa allazi anzala alaykal kitab منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ الميل إلى الباطل فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله طيب ماذا في التموتك وانا ركتي وروح منه تن سمك علي أي إتي أي سيأكوما أم الكتاب in huwa illa abdun an'amna alaihi wannan yana dauka mana biyu yana dauka mana uku mana nawa yake dauka to kaga an koma ummul kitab marji'ul kitab sai a dauki wannan aya marji'ul kitab sai a fassara wancan minhu din min laysa litab'idiyya shikenan magana ta kare sallallahu alaihi wasallam bai'atayn fi bai'a قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا قال لرجل إتي مالك وني يفدام وني وني متن يفدام وني متن أن رجلا قال لرجل رجلا أولى نكرة والثانية نكرة فاقتضت التغاير نفرقوا دبن نبيو دبن ابتع لي هذا البعير بنقد حتى أبتعه منك إلى أجل ka ga sawo min wannan abin ka je ka saya ka biya ni zan zo in saya wajen ka bashi ma'ana bashi da kudi yana zo kai kana da kudi je ka sayi wannan abin ka sawo zan saya a wajen ka bashi shi bai tashi sayan abin ba fa kai da ke son ka saya wajen shi bashi kai ka ce ya je sawo in ya sawo kai zaka zo ka saya a wajen shi a bashi sai ya biya kudi kai ka saya bashi fasu ila an zalika abdullahi bin umar fakariha huwa da anhu shi aka tambaya Abdullahi dan Umar ga abin da ya faru sai ce a kar ayi haka yace kar ayi haka to wace illa ke cikin haka eh ina yan kasuwa wace illa ke cikin wannan mm mm a'a bai ce ya fasa ba ba zai ce ya fasa ba to bai ce ba ya fasa ba شكرا قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن, أن القاسم ابن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا يسي أبو ديناري قوما كدن هنو أو بخمسة عشر دينارا فكره ذلك ونهى عنه كود شيني كوي بيا كدن هنو ko ya biya bashi sai bashi ko ya sai kudin hannu sai aka ce a an haramta saboda mai an ba wannan sifan an dauke ta an saka cikin bai a tarifi bai itu da manzon Allah ya hana to dole a hana kenan amma lallai ne ya suduku alaihi ya suduku alaihi ba lallai bane ba an fahimta sa'an nan su ibnu abdullahi dan abbas su ibnu umar zuwa ne in matsala ta zo komin kankarancin shubha balle tana da alaka da riba da cin haramu hanawa suke yi to su imamu malik inda suka shawo kenan duk abin da zai zo su suna zaben abin da ya fi ne ba wasa wajen su imamu malik shi sa mas'alar take da wahala a wajen shi qala malikun في رجل ابتاع سلعة من رجل بأشرة دنانير نقدا wanda ya sai abu zai biya kudin hannu naira goma ko dinari goma au bi khamsata ashara dinaran ila ajali ko ko dinari goma sha biyar zuwa wani lokaci kad wajabat lil mushtari bi ahdi samanaini tabbas ɗayan wannan cinikin ya tabbata ga wanda ya saya zai saya ko ka saya kudin hannu naira goma ba shi naira goma sha biyar ba haka bane ba kala malikun sai imam malik ya ce innahu la yanbaghi zalika ya ce ai haka baya halatta saboda me sai ce li'annahu in akhara al-ashrata kanat bi 15 ila ajalin ai an fahimta ko in akhara al-ashrata in akhara al-ashrata sai ce kanat bi khamsata ashara ila ajali in aka samu jinkiri goma din to shi ma ya zamo goma sha biyar kenan zuwa wani lokaci wa inna qadar asharata kana inna mashara biya khamsata ashara allati ila ajalin in kuma ba da goma wa ya sai da goma sha biyar ne da aka yi zuwa wani lokaci kuma ya biya goma qala malikun fi rajulin ishtara min rajulin sil'atan bi dinarin naqdan aw bi shatin mawsufatin ila ajalin ya sai haja dinari nakdan ko ko zai ba da tinkiya zuwa wani lokaci mausufatun qad wajaba alaihi albay'u bi ahdi thamanaini kuma tabbas an tabbatar ciniki ya tabbata da ɗayan ciniki da ɗayan ciniki guda biyu din inna zalika makruhun la yanbaghi yace a a baya halatta saboda me za a ji abin da ya fada bai halatta ba mecece hujja bai halatta ba ya ce li anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qad naha an bai'atayn fi bai'atin wa hadha min bai'atayn fi bai'a manzo Allah ya hana wannan kuma yace wannan ciki ne to in aka zauna aka bincika aka yi tunani sai aka ba ba shi da alaka da bai'atayn fi bai'a amma fassara eh fahimtar da yayi shine yake bashi shi yasa ya zantar da wannan hukunci قال مالك في رجل قال لرجل اشتري اشتري منك هذه العجوة خمسة عشر ساعة زن سي ونن دبينو عجوة سائي قوم شابير أو سيحانين عشرة كوكو ون بكش درجة با سائي قوم عشرة أفوئل أو الحنطة المحمولة خمسة عشر ساعة أو الشامية عشرة أسوء بدينار سائي قوم كو سائي قوم شابير ديناري زن بانا كؤي kad wajabat li ihdahuma tabbas ɗayan wannan cinikin ya tabbata zambiya inna zalika makruhun la yahillu yace bai halatta ba wa zalika annahu qad awjaba lahu asharata aswi'in sayhaniyan wa huwa yad'uha wa ya'khudhu 15 sa'an min al-ajwa ai wai ciniki ya tabbata kan guda goma din nan sai ya bari ya dauki cinikin goma sha biyar din أو تجب عليه خمسة عشر ساعا من الحنطة المحمولة فيداؤها ويأخذ عشرة أسوء من الشامية kokuwa wannan kalan guda goma sha biyar sa'i goma sha biyar ne sai ka bar wannan cinikin sai ka ɗauki mai kyau guda goma ya ce wannan ma bai halatta ba wa haza aidan makruhun la yahillu wa huwa aidan yushbihu ma nuhiya anhu min bai'atayn fi bai'a kaga shi da kanshi ce yushbihu ma nuhiya anhu min bai'atayn fi bai'a هجة إمام مالك هنا وهو أيضا مما نهي عنه أن يباع من صنف واحد من الطعام اثنان بواحد باب بيع الغرر باب النزول نبيع شنكين كسدا غرر كنا الغرر شيني ظاهر شنكين أكو ينادى كيو أما باطن شنكين أكو يدوه أتشي أكو مسألة أتشي شيني بيع الغرر كنا قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر منظوم الله يا هنا تنكين الغرر تنكين كسدا cinikin da ko ba cinikin da bai fito fili ba zahirin matsalar kamar za ta tafi amma a karkashin matsalar akwai duhu a ciki qala malikun wa min al-gharari to yanzu zaka al-gharar manzon Allah hana ko to yanzu ni zan zaba an ce ai wannan cinikin garar ne in na ba shi sunan garar ya halatta ko ya haramta ya haramta tun da na riga na ba shi sunan garar kuma manzo Allah ya hana garar ya haramta kenan to sai ai nazari wani kuma shi zo ya nazari ai wannan cinikin la yasduku alaihi al-gharar to shi kuma sai ya ce me zinfiya al-masail aghlabuha ijtihadiyya قال مالك ومن الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته أو أبك غلامه وثمن, وثمن الشيء من ذلك خمسون دينارا فيقول رجل أنا آخذه منك بعشرين دينارا فإن وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون دينارا وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين دينارا يتي بيع الغرر mutum yana da dabbarsa sai dabban ta gudu sai kai ga ce dabba ka ta gudu kudin ta naira dubu ne ni na yadda zan sai naira ɗari biyar in na same ta shi kenan in ban same ta ba kuma shi kenan an samu mai kenan an samu garanti dabban ka naira dubu gashi ta gudu ni na yadda zan sai ta a haka amma kudin ta dubu ne amma saboda kai ma ka san kwasara ne zan biya ka eh ba tabbas zan ba da ɗari biyar ko ɗari bakwai ba haka ba ne ba? to she ce fa'in waje da hulmubta'u zahaba min alba'i salasu na dinarin ce in wanda ya saya ɗin ya samu abin ya kama to ai kaga wanda ya sayar mishi ya yi kasarar dinari talatin ko wa in lam yajidu zahaba alba'i min albubta'i bi 20 dinarin in kuma bai samu abin ba shi kuma yayi mai خسارة قال مالك ومن ذلك عيب آخر يتي ينا تكين وانا وانا عيبي كما دبا إن تلك الضالة شيء إمام مالك يتي أي وانا دبا دتبأت كسياد أرها baka biya kudin ta ba baka da tabbas zaka same ta in ka same ta baka da tabbas a same ta yadda take ko ta ragu ko ta lalace ko rabu ya same ta yace duk akwai garar a ciki in wujidat lam yudura azadat am naqasat in an same ta ba tabbas ko karuwa ta yi ko raguwa ta yi amma hadasa biha min al'uyub ko za a same ta ta taho da wani aibi fa hadha azamul mukhatara yace wannan shine kasada eh ko ta yi me eh to ba a ce mai ciki ba sai قال مالك والأمر عندنا أن من المخاطرة والغرر اشتراء ما في بطون الإناث من النساء والدواب لأنه لا يدرى أيخرج أم لا يخرج yace yana cikin kasada cikin garar a sai tinkiya ɗan tayin da ke cikin tinkiya ɗan tayin da ke cikin ciki a saya eh in za a yi bari ko a in an haifi biyu a yin riba kenan abin da ya fada shi ne baka sani ba a ya huruju am la ya huruju za a haife shi ko bari za a yi fa in kharaja in ya fito lam yadri a yakunu hasanan am qabihan in an samu an haifi dan za a same shi kyakkyawa ne ko mummuna am tamman am naqisan ko za a same shi cikakken halitta ko ko a'a da tawaya am zakaran am unsa ko namiji ne ko mace wa zalika kulluhu yatafadalu in kana ala hadha fa qimatuhu kaza yace duk abin da aka fada din nan akwai zarar a ciki saboda in aka fitar da shi in da ne namiji firashi shi daban in mace ce firashi daban in ya fito cikakkiyar halitta firashi shi daban in dai akwai in akwai tawaya firashi sa daban ya fito to shikenan an samu garar kenan a cikin wannan ciniki wa in kana ala kaza fa qimatuhu kaza qala malikun ولا ينبغي بيع الإناث واستثناء ما في بطونها ويبايا حالتا أسير دب أبن تم تاكي شي تشكين تا ناسير مكا ودنا دب أما بدا عندك تشكين تشكين وذلك أن يقول الرجل للرجل ثمن شاتي الغزيرة وأن تنكي أتا ومي يوان نونو زوك السيا ثلاث دنانير كنت ديناري أكوني نيرا أكوني fahiyya laka bi dinarai ne amma zan sayar kudinta naira uku ne tana da yawan nono amma zan sayar ma naira biyu amma ban da dan da ke cikinta wali ma fi batniha dan da za ta haifa nawa ne فهذا مكروه لأنه غرر ومخاطرة يتي وانا حرام ني سبود أنسى مغرر أنسى مكما كسدا أتكي قال مالك ولا يهل بيع الزيتون بالزيت سيدا وكمتين أبو بودا أسلين سو الزيتون ده زيت الزيتون ونين أسلي زيتون شيني أسلي تكي أكا تري مي زيتون ولا جلجلانا بدهن الجلجلان لكما سم سم da kuma man da ake matsewa a ciki kamar ka ce gyada da man da za a matse a ciki wala zubar minas saman ko ga man shanu ko kuwa abin da aka cire ciki li'annal muzabanata tadkhuluhu wa in an haka an shiga cikin muzabana kenan mun karanta muzabana ya wuce wa li'anna alladhi yashtari al-habba وما أشبهه بشيء مسمى مما يخرج منه لا يدري أيخرج منه أقل من ذلك أو أكثر wanda zai saya ɗin ga buhun gyada za ka saya a haka ka baka sani ba an zo an matsa man zai kai yadda ake aka yi ciniki ko kuwa ba zai kai ba to an samu garar kenan ko duk sa'an da aka samu garar ma'ana hatsari ma'ana aka samu garar ma'ana an samu kasada kenan ko fa hadha ghararun wa mukhataratu qala malikun wa min zalika aidan ishra'u habbil alban bil saliha asai wani kwaya da ake cirewa ana ana yin turare da shi a sai a ɗauki a bada man a karba ko a bada shi a karbi man ya ce babu tabbas in ka sai ka bada mai ka karbi gida ko ka bada gida karbi mai gidan an matse in aka cire za a samu man da ake bukata ko kasa da haka ko ba shi da kyau ko ya lalace fa zalika ghararun li anna alladhi yakhruju min habbil ban huwa saliha habbul ban din wani kwaya da ake matsawa ana cire mai mai kanshin turare kamar yadda murul kaisi wa bana wa uluwiya min al-hindi zakiya ma'ana turare mai kanshi na bana da uluwiya min al-hindi wanda ake da kasar hindi zakiya mai kanshi wala ba su bi habbil bani bil bani al-mutayyab yace babu laifi a kawo kwayan albani da bani din wanda zai aka yi turare da shi li'anna al-ban al-mutayyab qad tujiba wa nusha ai wanda aka mai da shi turare ai an cuɗa shi an haɗa shi ya zama turare wata hawwala min hali saliha ya canza a wannan hali na farko ya zama an gama ya zama turare kenan qala malikum fi rajulin ba'a sil'atan fi rajulin ala min rajulin ala annahu la nuqsana ala al-mubta' to ya shigo da wani babi kuma wata magana kuma daban a tsaya nan ko a cika ta a tsaya kwakwalwar ta ɗau zafi ne sai da mutu kayan mai eh? eh da aka yi mai kasada ne mana su da kansu ai sun san kasada ne su ma da kansu suka sayar ma ce to in ka dauka ka tafi fashi kenan ba za ka dawo da shi wai ne na zo a ka gani ba gani ba ba wannan ba magana ba ai mun yi wannan ya gama mun gama da wannan mun gama da wannan ai eh mhm اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين a lokacin da suke magana wa'annan in